بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وبعد السلام عليكم ورحمه الله kamar da muka saba insha Allah za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin muktasar sahih al-bukhari wanda aka fi suna da sani wanda aka fi sani da suna at-tajrid as-sarih li ahadith jami' sahih a satin da ya gabata mun tsaya a babin da yake magana akan al-asir aw al-gharim yurbat fil masjid hukuncin kamo wani wanda mai laifi a daure shi a masallaci a sakamakon dan adawa ne an kamo shi ya zama fursunan yaƙi ko kuma wanda ba shi masa yawa kafin a warware rikicin yau insha Allah ta'ala za mu tashi babul khaimati fil masjidi lil marda wa ghairihim babin da yake magana akan hukuncin ayi kaima a masallaci saboda marasa lafiya da kuma wasu marasa lafiya watakila idan bukata ta taso kenan saboda wani dalili za a iya kafa wani dan tanti a gefe a ajiye mara lafiya ya zama kamar asibiti ko kuma in wata matsala ta taso da waɗansu mutane ko baki na gaggawa za a iya sasu a masallaci a musu wani dan guri su rika kwana haka wani temporary base ko kuma wata bukata za a iya ajiye wani kaya kawai misali a kawo kaya na sadaka zakka ko wani abu a yi ɗaki a gefe ya zama sto in an ajiye kaya ya zama sto in ajiye mara lafiya ya zama asibiti kenan in kuma baki ne ya zama lodge da sauransu haka za ta iya faruwa a masallaci ko ko zai faruwa hadisi na farko an karo daga nana aisha radiyallahu anha qalat usiba sa'dun yawm al-khandaq fil akhul فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قيمة في المسجد ليعوده من قريب wato rana aisha Allah maɗaukakin sarki ya dada ita ta ce an yi rauni wato kenan a ka'ab a ranar da aka yi yakin kandak eh sa'ad kai sorry sa'ad bin abi wa kasin kenan a sa'ad bin ubada kai ko sa'ad bin ubada ranar da aka yi yakin kandak fil akhul al akhul shine wato kinan jijiya da take kafar mutum an sare shi a kafa kuma an sari ben blood ben jijiyar da take zubar da jini a wannan lokacin ta haka fadar ba nabi sallallahu alaihi wasallam kai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa maza maza sai aka yi bukka ko kema ko kiskadi haka ko dan tanti a cikin masallaci liya'u da hubin karibin saboda ya zama yana kusa da shi yana zuwa yana kawo masa ziyara yana zuwa yana kawo masa ziyara yawa kare zama wato saboda kwansan da nuna damuwa ya zama yana kusa da shi tun daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ga masallaci yana fitowa gunsa zai fara zuwa kafin ya wuce gaba wato kenan ai sallah ta haka akwai nuna damuwa sosai dangane da al'amarin falam yaruhum fil masjidi khaimatun min bani gifarin wannan wafil masjidi khaimatun min bani gifarin jumla ce itradiya akwai wa'insu mutane da baki da suka zo su kabilar su abu zarri mutanen gifar da suka zo su sai aka masu tasu keman daban suna cikin masallaci to yanzu ga ka a matsayin su na baki kaga ya zama lauci kenan ko a matsayin mara lafiya kuma sai aka yi masa kema shi ma a gefen su to falam ya ru'hum babu abin da ya daga musu hankali illa damu face jinin da yasilu ilaihim ke gangarowa a cikin su su bakin suna tare a gefen su ga mara lafiya sai suka kawai jini na kwararowa daga cikin kemansa yayo tasu jini zuba yake jini zuba yake sai ne sai daga musu hankali ana babu abin da daga musu hankali face jinin da su gani fakalu sai suka ce ya halal kaimati ma hada alladhi yatina min qibalakum ya ku mutanen wannan keman ga wani abu yana gangarowa zuwa gare mu daga kemar ku menene wannan me wannan matsala wa idza sa'adun da aka bincika sai aka ga sa'ad bin ubada a ciki yagzu jurhahu daman rauninsa wato yana ta zubar da jini yana ta zubar da jini tunda ai bayan aka samu ga wancan lokacin kuma harkar likitanci ba ta ci gaba sosai irin yadda ta ci gaba yanzu ba ka za su yi treatment dinsa a misalin da suka tsaba wato kenan na gargajiya sai gashi jinin ya barke yana da wani lokaci in an tare kai da kitan da ka tare din in baka na wani lokaci wani abu yana iya faruwa la'alla lokacin da manzo Allah sallallahu ya bar shi jinin baya zuba amma kuma ko a motsi ko a gyara ko wani abu ya dan bance ne jinin ya ci gaba da zuwa yana zuba yana zuba yana zama fama tafiya saboda haka ba jima ba jinin sai ya kare gaba daya sai sa'ad Allah ya masa rahama sai ya mutu a cikin wannan saboda haka wannan shine dalilin mutuwarsa jinin ya zube a jikinsa gaba daya yanzu wani ya nuna mace masallaci za a iya saukan baki ko idan ba su da masauki ko kuma za a iya tattaran a first aid marar lafiya ko kuma wata bukata wadda take maslaha ta musulmi ga baki daya duka za a iya abin za a iya tolerating dinsa zuwa wani lokaci ba zai zama da ya fama na unpensionable ba amma za a iya amfani da wannan wuraren saboda wucin gadi amfani na wucin gadi babu idikalil ba'iri fil masjidi lil illa babin da yake magana cewa za a iya shigowa da raƙumi cikin masallaci saboda wani dalili idan akwai wata illa wata hujja wata dalili da za ta iya sa a shigo da shi za a iya ko kamar irin masallatanmu na zamani da ake shigowa da mota ya halatta shiga cikin masallaci da mota ga rahaban masallaci a shigo cikin masallaci da mota saboda dalili ga yanzu masallatai na zamani ta ga ana yi musu gurin da ake shiga har cikin abinan rahaban masallacin ko musamman a kasashen waje akwai gurin fakin ma na motar ga inda aka kewaye katangar ta kewaye masallacin gaba daya a ciki kuma akwai guri wanda yake an yi na fakin mutane fakin fakin fakin motocin mutane da sauran abin hakan ya halatta to shi na hadisi zai karantar da mu an na to karatun zai iya nuna mana karatun zai iya nuna mana ai muna duba imkaniyat ne tunda mun shigo har da ishu na na mota ko yawwa zahirin zahirin topic din tace cikin masallaci cikin masallaci zai daukan cikin rahaba zai daukan cikin kwarewar masallaci riwaya daga nanin ummi salma Allah ya dade ita kala tace shakautu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anish ashtaki na kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bani da lafiya ummi salma wace ce ummi salma maman abu salma ko yawwa a maman salma kai matar abu salma ta da yanzu matan annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yace tufi min wara'in nasi wa anti rakibatun ki yi dawafi ta bayan mutane kina kan abun hawanki wa an tiraki batun kina kan abin wanki yanzu kaga wannan masallacin da yake magana tunda ya za kawo da matsalar dawafi ka nuna wani masallaci ne kenan masallacin ɗakin ka'aba nan ne ake dawafi sannan dawafin da ake a cikin masallacin ɗakin ka'aba kuma kaga a cikin gurin dawafin nan shi kuma dawafin yana cikin ƙwariyar masallaci ne yana cikin ƙwariyar masallaci tunda ba a sallah a cikin ɗakin ka'aban a bayan ɗakin ka'aban ake ko ga ɗakin ka'aba a nan ga filin yin dawafi a nan ta bayansa kuma ga an gina masallacin haka ne to za ta shigo ta cikin masallacin kwarewar masallacin ta zo har filin dawafin mutane in suna dawafi a nan ita kuma sai ta bi ta bayansa ta bayansa haka tana gewayawa tana dawafi din a kan raƙuminta so da ita tana da complain ba za ta iya abin nan kaga kenan yanzu maganar mu ta fito cikin sosai za ya shigo da shi har ciki a cikin masallacin ta ce fatuftu sai na yi dawafi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salli ila jambil baiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gefen masallacin yana salla ya qara'u bituri ko bi waturi yana karanta waturi wa kitabin mastur waturi wa kitabin mastur wanda ya je ɗakin ka'aba yanzu zai ga akwai motoci a cikin ɗakin ka'aban kanta wanda suke yawo ko ina a ciki saboda tsabtace masallacin da kaiwa ruwa ko da suke ɗaukar ruwa su motoci masu aiki da batir nan ba ka jin dirinsu ba su da diri sansan za su kai duk fila fila fila suna kaiwa su kai ruwa na zanzan su ɗauke empty abin nan yawa kuloli a cikin masallacin suke akwai kuma motoci wanda suke masu kula da tsaftar masallacin masu wankewa da sauransu akwai mai zuba sabulu akwai mai fizo ruwa akwai mai feshewa akwai mai zukewa ruwan akwai diraya wanda zai busar da gudun take da sauransu so duka irin waɗannan ana kiransu alhajiyat bukatu necessities duk necessities za su iya shiga cikin masallaci Allah akan wannan hadisi suka gina dalilin shigo da waɗannan abubuwan cikin masallatai wala'allah da suka masallatai da suka fakin gurin fakin na motoci ana shiga har ciki su ma Allah sun yi amfani da wannan hadisi din wajen abin nan saboda haka masallaci kamar yadda muka karanta wancan satin al-muhallab bin abi sufra yace duk abu na maslaha na addini ko na maslaha na al'umma wanda babu fasadi a cikin sa za a iya sa ta kina a cikin masallaci wallahu ta'ala a'lam babun anas anas radiyallahu anhu أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة anas dan maliki Allah ba dauka sarki ya da shi wannan babu ilmam al bai masa tawfiq ba ce babun kawai kama ya shigo a cikin miscellaneous kenan ko yawa yace wasu mutane guda biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin nabi sun fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslima a cikin wani dare mai duhu la'alla ko idan an yi ruwa da daddare din nan ko sun je gurinsa sun tattauna da shi akan wasu matsaloli shi ya ɗabe kewa da su sun ɗabe kewa da shi hajjari ya ɗan ja kuma akwai duhu walala ko ruwa ya tare su a gurin numali an yi ruwa da daddare da yake da babu lantarki za gari ya yi duhu ko kuma a lokacin da babu farin wata ma ko da a cikin rani ne dare yakan yi duhu in ba wata to sun fito dare da duhu gaba daya wa ma'ahuma musulun musabihaini oh misbahaini sorry yudi'ani baina aidihima sun yi zo sun yi hira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koma gida ya rako su waje su sun fita ko so suna tafiya sai ya zama wasu kaman fitilla guda biyu tocilan guda biyu haka ta saman su suna haska musu gaba mun gane kawai misali yanzu a ce kaje gidan liman mu dauka mutane an gwar kunkuru mutum biyu sun je gidan liman sun yi hira da shi da daddare kamar karfe goma sha ɗaya sun kama hanya suna tafowa sai zama akwai fitilla guda biyu ta saman su suna haska musu gaban su suna tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya fitocin nan guda biyu ta sama fa suna haska musu gaban su falan maftaraka da suka iso inda za su rabu sun iso wannan ga gidansu can wannan shi kuma ta wannan layin bai bi shi ma ya je gidansu ba sai suka rabu ba to lokacin da suka raba suka rabu biyu sara ma a kulli wahidin minhuma wahidun sai zama kowanne irin cikin su fitila da ya ta bi shi ba kai wannan layin ba to sai fitila da ya ta bi ka kai kuma ka miƙe wannan layin sai kai ma fitila da ya sai ta bi ka dama fitilun guda biyu ne suka rabu da shi hatta ata ahlahu kowa sai da ya zo gidansa ya shigo ga shiga iyalinsa sai fitila ya ta dafe yake ta tafi abinta a tare ko shar gida ba akwai abin al'ajabiya wannan ko yana daga cikin mu'ujizozin wa sahabbai ko annabi eh a babu tila a yi sahabban su ke bi wato da gidan wani suka gana hakan ba zai faru ba o daga ta suka ɗaɗɗana wannan yana daga cikin mujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana daga cikin abubuwan da kuma ya kara musu karfin imani a so sahabban su da kansu kan yanzu akwai nufi sani yakini babu da wanda yake tare da su gobe suka ce masa ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru shi yasa wani lokaci mu'jiza tana kara karfin gwiwa a annabi tana kuma kara karfin gwiwa a mabiyansa yawwa haka kuma karama tana ƙara ƙarfin gwiwa a malami tana kuma ƙara ƙarfin gwiwa a almajiransa shi ma haka ta duk wannan yana faruwa musamman a cikin wannan al'umma ta mu sannan yana da tabbatar mana da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa inda raka shi kawai suka yi wani abin ziyara kawai suka kai masa rako su bakin kofar gida wannan abu ya faru da su la'alla da ba haka ne ya faru ba da ba haka ne kuma wato kinan zai faru ba Allahu ta'ala ba باب الكوكة والممر في المسجد babin da yake magana akan hukuncin kuka kuka shine kofa ta masallaci ta gida wanda take shigowa cikin masallaci almumar shine hanya a cikin masallaci bayan hanya a cikin masallaci ka shigo ta nan kofar ka fice ta can maimakon ka kewayo ka kewaya sai kenan sai ka tafi abunka gurin wuce shine mamar kofa kuma yanzu kamar misali ga gidan nan kawai sai su kofar su ta nan ba sai sun fito ta kan titi ba sai su kofu da kofar su kawai sai su shiga masallaci su koma su fita abin iyaka gidan su kawai hanyar take zuwa kuma directly cikin masallaci take shigowa misali ka ganin ga gidan nan ga wancan gidan ga wancan gidan misali in ta nan gefe ma da wasu gidajen su ma sai su kofu da kofa sai ya zama ta shigo gidan ta shigo cikin masallaci directly maimakon ta hanya maimakon su fita kan titi su kewaye su shigo masallaci ta kofa sai su shigo ta gidansu ko cika wannan ita ne ake kiranta alkokatu ya halatta idan mutum gidansa makwabcin masallaci ne sai sai dan fuda kofa ko ya rika shigo shi shi kare yana fita ko shi da mutanen gidansa ya halatta ko a mai da masallaci gurin hanyar wucewa hadisi riwaya daga abi sa'id al-khudri Allah ya da shi yake cewa kataba annabi sallallahu alaihi wa sallam fa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi huduba to daga shan hudubansa sai yake cewa inna allaha kayyara abdan baina duniya wa baina ma inda lalle jama'a Allah madaukakin sarki ya ba bawa zabi ko dai ya zabi duniya ko kuma ya zabi abin da yake wurinsa wanne ɗaya zai zaba faktara ma inda Allah sai ya ce ya zabi abin da yake gurin Allah maɗaukakin sarki mun gane? babaka abubakar sai na abubakar sai tun tsire da kuka ya kuka ya kuka ya kuka fagoltu fi nafsi in ji mai riwaya waye kenan abu sa'idin al-kudri ko Allah ya dadace ce sai na ce ma kaina a raina sai na ce a'a ma yabki haza shak wannan dattijan shi kuma ya sa shi kuka menene abin kuka a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ba bawa zabi ko ya zabi zama a duniya ko ya zabi abin da yake gurin Allah ma'ana shine ko ya ci gaba da rayuwa ko kuma a karbi ransa ya mutu faktara ma inda Allah sai zabi abin da yake gurin Allah to menene sabo a nan gurin kuma hmm in yakun Allah kayyara abdan baina duniya wa baina ma indahu idan har Allah madaukakin sarki zai bawa bawa zaɓi ko dai zaɓi duniya ko zaɓi abin da ke gunsa faktara ma inda lai kuma shi bai wauta ya zaɓi duniya ba sai ya zaɓi abin da ke gurin allah maɗaukakin sarki to in har haka ne menene abin kuka a ciki ba gurin allah zai koma ba fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwal abda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kasance shine bawa kamar da yake na ya musu to yanzu fa allah ya bani zaɓi kwan ci gaba da zama tare da ku ko kuma tafi na gama aiki na in koma gurin ubangiji wa kana abubakar alamuna shi kuma abubakar ya kasance a alamana shi ya fi kowa ilimi a cikinmu to haka tun da farko ma har ya kyaro mai ake ne suka an musu an ba su shi a dunkule ne ko fakala sai ya ce ya ababakarin ya kai abubakar la tabki kada kai wani kuka inna amannan nasu alayya wanda ya fi kowa yi min baiwa ya fi kowa yi min kyauta ya fi kowa yalwata min a cikin lamarinsa fi sobatihi wa malihi a abokantaka da ya da ni a matsayinsa na sahabi a sahabbancinsa da ya min da dukiyarsa wanda ya fi kowa tallafa min da taimaka min da agaza min a muna tare da shi ko kuma akan matsalar ta shafi dukiya abubakar ta wannan shine abubakar abubakar shine ta haka abubakar karka yi kuka walau kuntu muttakidan min ummati khalilan inda a ce ni muhammad sallallahu alaihi wasallam zan iya rikan wani a cikin al'ummata ya zama badadi wallahi lattakattu ababakarin da na zaɓa abubakar da a ce wani zai zama wani kalili ne a gare ni to da abubakar zan zaɓa walakin ukuwatun ukuwatul islami sai dai ni tsakana da shi yan uwantaka na musulunci shi dan uwana ne a addinin musulunci wa mawaddatuhu kuma wato kenan soyayya da take tsakanina da shi tana nan da ba wani abu ta haka yau daga yau ga doka la yabki na fil masjidi babun illa sudda kar kowace kofa ta sake zuwa a cikin masallacin nan sai an rufe ta kowace kofa daga yanzu a rufe ta illa babu abubakar sai dai kofar abubakar ita ne kadai ba za a rufe ta ba mun gani dama muka ce akwai kofofi ko a cikin masallacin wanda suke abin to kowace kofa daga yau a rufe ta sai dai ta abubakar kawai ita ce za ta zama ta wanzu gane wannan ya fi tasiri sosai yauwa yanzu wannan hadisi ne yake karantar da mu wannan doka a iyaka wa masallacin ne ko kuma ko ya shafi kowane masallaci kar a sake bude kofa mutum ya kofa ya kucika ta gidansa ya fito ta kan titi ya shigo masallaci in ban da abubakar kaga wannan kamar ku sosai ya ce ta sayi na abubakar shi shi kada aka bashi wannan izini kuma haka ya kamata ya zama har duniya ta nade wallahu ta'ala ala saboda ya zama kususiyar nan ta tabbata ga sayyidina abubakar sannan kamar yana nuna wata mu'jizar kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da ransa ya san lokacin mutuwansa yayi haka ne ya ce an ba shi zaɓi ko ya zauna ko ya tafi haka ne abdullahi dan abbas kawai da sayyidina umar allah madaukakin sarki ya da shi ya tambaye shi ya ne fassara idza jaa nasrullahi sai ya fasa ce idza jaa nasrullahi wal fat sai ce wa zalika alamat ajalika ko haka abdullahi dan abbas ya fahimta idza jaa nasrullahi duk lokacin da taimakon allah ya zo wal fatahu da cin maka da yaƙi ya zama an ci maka da yaƙi to wannan alama ne na cewa ka gama saƙonka shiri za ka yi kuma na tattarewa da koma ka ga nan ma alama ce an sanar da shi to haka na aisha cikin wani hadisi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita a cikin sujjada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya ta'awwal alquran ko saboda Allah ce idza ja'a nasrullahi wa fatah wal fatah wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban ma'ana lokacin ajalin ka yayi kusa don haka shi yasa ya tsananta da tasbih don haka bai taba tunda wannan ayat suran ta sauka bai taba sa goshin sa a ƙasa ba ba sai sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to duk alamu ne wanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi kusa sannan hadisi yana nuna mana ilimin annabi sai na abubakar ko wasu na ganin kamar simple case ne shi kuma har ya kero abu to yanzu rabuwa da shi zani kuma in mun rabu da shi matsalar da za ta zo a cikin mu waye zai iya danne ta ba wanda zai iya danne ta shine kadai zai iya dannewa kuma zai tafi kuma dan ya tafi matsaloli sun zo babu yanda za a yi mu zuba musu ido dole sai mun danne shi sai mun danne su ta haka gefen cikin akwai kes wanda yake mai girman gaske wanda yake tafi kamar yadda a fudail bin iya da yake addu'a ya ce allah na roƙe ka a cikin rayuwata ka rage wasu shekaru ka ƙara wa halifa haruna rashid a cikin rayuwarsa a rage masa wasu shekaru kamar goma shi ya mutu da wuri a ba haruna rashid a kan makalla mai sa ka faɗi haka ya ce saboda shi shi ne shugaba ni na mutu individual person ne ya mutu amma shi shugaba ne tun da yana da ƙoƙarin taimakon addini to rayuwarsa ta yi tsawo yana taimakon addini ya fi abinda zai wa addini ba zan iya yi ba mai riwaya yake cewa ba mu fahimci maganar fudal bin iyad ba sai ran da harun rashid ya rasu harun rashid yana rasuwa sai akidu suka fito manya-manya munana ɗaya daga cikinsu shine akidar wato kenan kalkul qur'an cewa alkur'ani halitta ne da kuma cewa aiki babu babu saga'ir babu kaba'ir duka duk kowane zunubi masu kabira ne sauraka ce sai da wannan sai da ya rasu sai muka fahimci wannan matsalar ta danno kai ko bayan da muka iya da ita a lokacin muka gane maganar fudal bin iyad to shi yasa bakar ya san cewa abin ya taso kansa zai wa directly ta ga shi yasa sai ya fashe da kuka عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه حاسبا رأسه بكرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه Abdullahi dan Abbas ya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a lokacin da yake rashin lafiyar da bai tashi a cikin ta ba. Asibar rasuhu bi kirkatin ya dan yafa wani gyauto ya rufe kansa faqa'ada alal mimbar sai zo ya hau kan mimbari sai ya zauna kenan zai adresin din mutane ko yawa laqad halimat hayyul yamani annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha to zai kudu ba kenan fa hamidallaha sai ya gode wa Allah madaukakin sarki wa athna alaihi yawa Allah madaukakin sarki kirari haka shi kusan duka abinda malamai suka tafi a kansa shine cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai kudu ba da hamdala yake farawa idan ka ga limami ya hau kan minbari zai kudu ba to abinda zai fara da shi shine alhamdulillah ga jana ya fara da a'udhu billahi bai fahimci hukuncen hukuncen da yake ya shafi kudu ba sosai ba dama da an da kudu ba alhamdulillah da shi yake farawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam fahimdallahu wa atna alaihi ya gode wa Allah madaukakin sarki ya yi Allah maɗaukakin sarki kirari sun makala sannan sai ce innahu laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min abi bakarin min abi bakar bin kuhafa ya ce duk duniyan nan a cikin mutane babu ko da mutum ɗaya wanda yake ya fi kowa yi min baiwa da kyauta da runguma na a cikin lamarin wato kenan kansa duk abin da nake nawa ne ya ba da kansa ya shiga ya yi ya ba da lokacinsa ya ba da karfinsa ya ba da tunaninsa ya ba da hikimarsa don ya yi abin da yake ya shalle ni ko kuma dukiyarsa ita ma ya dauka ya bar to babu sama da abubakar bin abi kuhafa abubakar dan abu kuhafa shine wato kinan da abin nan don haka ina sanar da ku cewa walau kuntum muttakidan qalil walau kuntum muttakidan minan nas qalilan inda har a cikin mutane zan zabi wani mutum ya zama badadi lattakastu ababakarin wallahi da na dauki abubakar kalilan ya zama badadi na in an ce khalili badadi kenan ko wanda ba ba baka ganin laifin sa kenan fa haka ne baka ganin laifin sa kawai badadin ka ne shi komai maka yayi maka dadi kawai walakin kullatul islami sai dai daɗina da shi na musulunci ne yauwa shi kalili ne na musulunci a gare ni ko walakin kullatul islami abdal ke zama shi da kanina da shi akwai da dangantaka da daɗi na addinin musulunci ya fi mun gane more personal mun gane wannan yanzu musulunci ya sa ya zama kalili na amma ni personally da zan dauki wani ya zama kalili to da kalilin abubakar zan dauka amma musulunci ya sa ya zama kalili na don haka yanzu kalilanci na da shi na musulunci ne ba personal ba ta haka daga yau su du'anni kula kokatin duk wata kofa yar kucika yar kankanuwar kofa ita ce ake kiranta kuka ba kofa sosai ba kofa ta zama kofa sai a ce mata bab a toshe kowace kucika fi hadal masjidi a wannan masallaci nawa na madina gaira kukata abubakar banda wato kenan kofar kucikar abubakar abokan da ke shigowa cikin masallaci shi kar a toshe wannan kar a toshe ta yanzu wannan bai nuna mana darajar da abubakar da falalarsa ba du sahabbai gaba daya ya ce du sahabbai gaba daya babu wanda ya yalwata min ya ba ransa ya ban dukiyarsa ya ban komai nasa sama da abubakar wanda bai san shi daraja ba a gabansu yake faɗan haka sannan kuma a lokacin da zai bar duniya a rashin lafiyar da bai tashi a cikinsa ba sannan sai ya ce kuma a toshe kowace gate in ba ta abubakar ba kowa a toshe babu istisna'i kowa sai ta abubakar to kaga wannan shi ma yana nuna wato kenan darajar sayyidina abubakar akan dukkan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita shi akan wannan kun ga akwai hanyoyi da yawa na mutunta mutane idan mutum kana shugaba wato akwai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka hikima da zaka yi tiritin kowane sahabi kowane daga cikin mutanen ka duk mutanen da kake mu'amala da su kawai Allah baka hikima da zaka zama ka iya mu'amala da kowa wani ba karamin wato kenan taimako ne na ubangiji ba don wani ya tare da mutane bai iya mu'amala da su ba wannan kuma sai ya zama wato kenan wani matsala kaga dai yanzu bai dauki naira goma ko naira ashirin ba shi kalma ɗaya ne ya koyi biyu yayi ka ta har ya zuwa yanzu kuma ta fi masa komi in ne yau babul abwabi wal galaki lil ka'bati wal masajid babin da yake magana da al abwab kofofin masallatai ko kuma hukunce-hukuncen rufe masallaci na ɗakin ka'aba da kuma sauran masallatai gaba daya an ibn umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qadima makkata fada'a uthman bin talhata fa fataha al-baba abdullahi dan umar Allah madaukaki suke yadda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato makka daga ina kenan daga madina ya taho makka ta haka yana shigowa makka sai ya sa aka kirawo usman bin dalha ya zo ya bude kofa usman bin dalha sai ya bude kofa fadakala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin masallaci din wa bilalun bilalu ma ya shiga cikin masallaci wa usama bin zaid usama dan zaidu shi ma ya shiga masallaci duka wannan tawagar annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa usman bin talha shi ma usman bin talha ya shiga cikin masallacin tare da su thumma aglaqa albaba sannan sai sa aka rufe kofa din gaba dinta yanzu mutum nawa ne a cikin masallacin kenan hmm mutum hudu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wa kuma ga bilalu ga usama ga usman ko su su hudu kenan ko eh eh su su hudu kenan ko sa gani wani gani ahalan wasala ahalan wasala sun ma'agala galbaba sannan sai sa karfe kofa ba labitha fihi sa'atan ya zauna a ciki wani lokaci ai barhatan sa'atan bi ma'ana barhatan min zaman wani dan lokaci sun ma kharaju sannan dukan su sai suka fito to bayan sun fito qala ibn umara abdullahi dan umar sai ya ce wa badartu fasa'altu bilalan sai na gaggawa maza da wuri sai na tambayi bilal faƙalar sai ya ce sallafihi rashin annabi salasala da ya shiga cikin ƙwariyar ɗakin ka'aba wannan ɗakin da ake dawafi a kan sannan fa shine ake magana suka shiga ciki ya yi sallah a ciki ko bai yi sallah a ciki ba saboda ai shi muke sa mu fuskanta ko to shi kuma yanzu ya shiga ciki to yanzu aka yi sallah ciki ina zaka sa gaban ka to yanzu duk abin da ke son gano shine ma tukun ya ma yi sallar wannan yana nuna mana yadda sahabbai suke da hankoro wajen neman ilimi masalar ilimi saboda haka Abdullahi dan Umar yana daga cikin wanda suke al-mukthirina min al-hadith in kana neman masu tukarwa hadisi mai yawa yana daga ciki mai ya kawo haka kwaɗayinsu a neman ilimin ka gani shi da kansa ya ce fabadartu fasa'altu bilalan sai na gaggawa sai na je sai na tambayi bilal na ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin wannan masallacin da ya shiga ko bai yi ba cikin ɗakin kaba kenan yake a kala sallafihi sai ce kwarai ya yi sallah ciki ya ba ya samu ɗaya ba fakultu fi ayi ya ce a raka nawa ya yi sallah din ko kuma a ina ya yi sallar kala baina usuwa na taini tsakanin wato kenan ginshikai guda biyu da suke ciki kala ibn umar ibn umar yace faza haba alayya haka ne ana asaluhu kam sallah bilal da ya ga zan dame shi da tambaya na tambaye shi ya yi sallah cike ce eh a daidai ina ce tsakanin wannan ginshike da wannan ginshike tsakanin su sai sai ya fahimta cewa zan sake tambayar sa ce raka'a nawa yi ka zama sai ya gaba kawai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da kaga gina yana bin sa bashi don bai gaji da tambayar ba ilimin da yake hankoran bai ishe shi ba aka ce wai manhuma ne la yashbi ani ko ana da ya tabbatar da wannan magana sosai manhuma ne la yashbi ani masu hadamar abubuwa guda biyu ba su goshi ba ɗaya daga ciki shine ba mai neman ilimi na biyun fa alwalu alwalu na yanzu wani hadisi mai yake karantar da mu yana karantar da mu ya halatta a yi sallah cikin wannan ɗakin ka'aba haka ne amma on special cases haka ne kuma ma za mu iya ɗaukansa a matsayin abin da ake kira waƙa'iƙul ayan alwaƙa'iƙul ayan malaman usuli suka ce la umuma laha yawwa abin da yake yana faruwa on rare occasions duk abin da yake happiness din da yake rare occasions it has no generalization ba a jan ba a musu generality to da ka zai wuyan gaske kai hukunci ka ce za a yi saboda kawai wannan jifa ɗaya ne kuma ba ruwa da ta nuna cewa shi da yin sauran sun yi kwafi da shi a gurin amma dai shi yayi maybe it's a special case mun bayanci wannan sannan kuma ya kanar da nuna mana wato kenan kwaɗayin sahabbai a wajen wato kenan neman ilimi ba a koshi mitalimin mitalim ya ce idan za a yi bayani akan matsala ta ilimi ka ji wannan kes ɗin sau ɗaya ka ji sau biyu ka ji sau biyu ka ji sau uku ka ji sau ɗari tara da casa'in da tara saura na dubu kenan ko to lokacin da ka zo za ka saurari na dubun sai ya zama baka bashi attention irin yadda kake bara adaba wace falaista min ahlil ilmi baka daga cikin masu ilimi baka daga cikin mutane sai ahlil ilmi ne wa'annan saboda a last point din za a iya fitar da wata matsala da ai matsala ce guda ɗaya ne magana ce guda ɗaya za a fitar da hikimomi da yawa a cikin ta saboda ka kullum akan abin da ka sanin kuma ka zama mai kwaɗayi ka ji ya ne ne abin yake haka zai fito yadda ka sani ko kuma zai zai sabani yadda abin satin da ya gabata mun karanta imamu shafi a cikin masail maimuna ko ya ce me ban taɓa yin munazara da wani mutum ba face ina son Allah ya sa shi gaskiya ta fita bakinsa saboda aini ne zan karu kwaɗayinsa shi baya son a ce shi ne da aka zo munazara ya yi kaye ai shi ne mai ilimi shi fi bayyana a ya da shi jahili ne kai kara masa ilimin to shi yanzu abin da yake damuwarsa kenan to da haka wannan yana karanta da mu wata kenan zulfin kwaɗayi a wajen neman ilimi babu la'is liqa'i fil masjidi babin da yake magana akan hukuncin rigingine a cikin masallaci ya halatta mutum ya kwanta a masallaci ya yi rigingine eh daga kansa sama yana kwance kiyarsa tana kasa ya halatta ko mun tsallake babu hilaki wal julus fil masjidi haka ne babin da yake magana akan yin da'ira in za a zanna a cikin masallaci ya halatta a zanna a cikin masallaci don a tattauna wasu matsala ta ilimi ko ta da ta shafi rayuwar mutane na duniyarsu wanda za ta amfani su ba matsala ta abinda ba shafi addininsu ko rayuwarsu wajen ci gaban ta ba a zo a yi halka a yi cycle a ciki ya halatta ko bai halatta ba shi ma ruwaya daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki yadda da yake cewa sa'ala rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wani mutum ya shigo masallaci ya same shi akan minbari ko sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma tara fi salatil layli yace ya rasulullahi menene kake gani sai kamata ai lokacin da za a yi sallar sallar dare sallar dare sallar dare ita ce me isha ko magariba kiyamun laili yawwa tahajjud ko ko ashiya qala sa annabi sallallahu alaihi wasallam masana masana bibbi bibbiyu in kai biyu ma'ana sai kai sallama in kai biyu sai kai sallama in kai biyu sai kai sallama haka za a yi haka za a yi haka za a yi fa za ka shiya subha idan ku har ya ji tsoron alfijir zai keto masa sallawa hidatan sai ya salla raka ɗaya tal shine mai kenan wutiri ko sai ya wutiri don haka fa'autarat lahu ma salla idan ya raka ɗaya sai ta zama ta masa wutirin abin da ya salla ya yi biyu ya yi sallama ya yi biyu ya yi sallama ya yi biyu ya yi sallama ya yi biyu ya yi sallama da ya ji tsoron ko ya gaji zai kwanta ko kuma alfijir zai fito za a tafi sallah to sai ya raka daya shi kenan ta zama wutiri kenan ko ta wutarce masa duka gaba daya wa innahu kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ij'alu akira salatukum bil-laili wutran du sallar ku da za ku yi a cikin dare to ku sanya ta karshen ta zama wutiri ta zama raka daya fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da wannan ta haka mai wannan magana ya zama ne kenan abdullahi bin umar yace ku sanya sallan ku ta karshe a sallah a dare ya zama wutiri don haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato kenan umarni wannan hadisi za mu fahimci hukuncin sallan dare a cikin sa ana son mutum ya raka biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama wannan shine aglab amma an samu wasu ruwaye da suke nuna cewa za a iya yin hudu a sallama wanda suka nuna za a iya yin shida a yi sallama wanda suka nuna za a iya takwas a yi sallama in ka fara su kai raka a takwas sai kai sallama sai kai uku kai wutiri yawwa wutiri nan ya nuna cewa raka ɗaya ne amma an samu riwaya da suka nuna cewa za a yi raka uku za a iya yi raka a biyar duka wutiri kaga kenan idan kai raka a biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyar kai wutirinka ko kuma kai hudu kai sallama kai biyar kai wutirinka ko kai shida kai sallama sai kai biyar ko kai takwas kai sallama sai kai uku ko kai goma kai sallama sai kai daya da sauransu wannan duka akwai ruwaye da suka tabbatar da wannan da kuma ingancinsa sannan wannan yana daga cikin hadisan da malamai suke cewa sallar dare bata da iyaka kai ta yi raka a biyu kana sallama kai ta sau da yake iya ce me bibbiyu bibbiyu masana masana salatul laili masana masana kai biyu kai salama kai biyu kai salama kai biyu kai salama akwai kaidi babu kaidi babu kaidi ba su da iyaka don haka wasu malamai akan anan suka yi kafita lazin suke yi an ce ali zainul abidina yakan yi sallah raka dubu ko da daddare yakan yi raka dubu hidal bin iyad yakan yi kwanan raka hamsin a ɗari kai akwai wanda ke raka dubu da haka ma aka ce masa zainul abidina akwai wanda yake hamsin akwai wanda yake abin nan to amma akwai hadisai kuma wanda suka zo su wanda suka yi kaidi kamar na aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsallakewa goma ta ka wasu sai suka takaita iyaka nan to ya danganta idan za ka yi fitil fitil fitil fitil fitil a nan da wasu suka sassauta suka ci suka yi da yawa idan kuma za ka dogon karatu irin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam din yayi abin nan kamar yanda ɗaya daga cikin sahabban sai ke rawaito a cewa ya yi sallah ce abdullahi ibn mas'ud ko na yi talla tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a raka'an farko sai ya fara karatun suratul baqara nace in ya kai aya 100 yau duk karatun sa dai in ya aya 100 zai ruku sai ya wuce yace in ya raba bakara zai ruku ya wuce ya kai bakara yace to in ya kai karshen bakara zai ruku ya wuce ya dako nisa'i ya kaita ya ce sai na shuru na daina makar dado ya yi nisa'i ya gama ta ya yi ali imran ya gama ta kuma yana karatu a hankali hankali su kusa na yi ruku to kaga irin wannan ne ba za ka samu yin sallolin rako inda yawa ba ta haka wannan ma yana da cikin hanyoyin da wasu suke ganin cewa za in kadan kadan za ka yi sai kai da yawa in kuma da tsawo ne suke sai kai gwargwadon yin wallahu ta'ala a'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh ok babu lahilaki to masu jiri to ina za mu fitar da mahallin shahid ha? ina za mu iya fitar da mahallin shahid tunda ya ce sa'ala rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam huwa alal minbari yana kan minbari ko zai iya zama zai iya daukan wannan ko kuma cikin hadisan da tunda wannan tajridu sarihi ne cikin hadisan da ya rage akwai wanda zai dauki wannan eh wallahu ta'ala ala lokacin an ce yayi ko to akwai tambaya na'am eh kowane ne idan takwas din za ka yi sai ka yi takwas ka yi zama ka yi tafiya in shida za ka yi haka in hudu za ka yi haka in ka fara sai ka jirar ta karshe sai ka yi tafiya babu zama a tsakiya sai ka je ta karshe akwai wani tambaya? babu tambaya to alhamdulillah naktabi bi hadal qadar wa natawakkal ala Allah me yayi tambaye tambaye mu ji tambaye mu ji a'a ba tambaya to babu akwai